ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a zai zama sha uku ko ga watan al-Muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar sha tara ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi na nau'uka a hukunce hukunce na kasuwanci albuyo ma yi shirahu wa ma yumna minha wa ma yi shirahu wa yumna minha nau'uka na saye da sayarwa da hada-hadar kasuwanci nau'ukan da shari'a ta halattar mana mu yi ta'amuli da su don mu samu halaliya kuma mu kubuta a lahira da kuma nau'ukan da shari'a ta hana don mu kaurace masu domin mu kubuta a lahira yana kafin mu ci gaba da karatun akwai ɗan lokaci kaɗan dangane da wasu al'amura da suke ta kaiwa da komowa a social media da kuma dai dandaloli maganar ita ce na surutai da sarki da wasu ke yi na cewa an ba malamai wasu kudade saboda taro da suka yi a satin da ya wuce a Abuja bal har yanzu ma suna can wasu na can ana ci gaba da yi za a ga social media an ta yada abubuwan kudaden har da alat din ma wanda dai a ci alat din yana nuni ga jahilcin wanda ya tura alat din bai san me yake cewa mulki ko gwamnati ba sannan bai ma san kuɗi ba dan na ga wani ya tuka dubu sha shida kuma yana cewa miliyan sha shida shi sha sha sun ya tafi miliyan zero uku ne adam ta wuce haka zero shida ne to sannan abu na biyu sai maganar cin mutuncin malamai da wasu ke yi dangane da zanga-zangar da matasa suka shirya shi ma za ga wasu ka ce ma liman ya ce kada a yi na kusa da shi su faɗo da shi duk da ya ya janye maganar ko shi wanda ya yi maganar a Kano ya kuma ma fita daga harkar zanga-zangar tun da ya ma fahimci ba ma shugaba ya ba da hakuri kuma ya ce ba da kowa yake ba a malaman ai akwai ma malamai ai da wasu yake takaitattu wasu 'yan sanannu da kuma za ga abin ya yi ta yawon har aka yi ta fatoyi da tattaunawa kala-kala ta kusan abu guda biyu ne su ne za mu ɗanyi tsokaci a kai na ɗaya wancan taron da ake magana tabbas malamai sun tafi ƙarƙashin babban kwamiti na kula da shari'ar musulunci supreme council for shari'a in nigeria wata wannan tafiyar wannan kwamitin an samar da ita tun kusan 1973 ko 75 tana magana kusan shekara hamsin da kafuwarta kuma wannan aikin take yi take faɗi tashi duk wani musulmi da ɗan izala da ahadu sunna da ahadu sunna da masu ɗariƙun sufaye wala suna cin albarkacin ta ko mutum ya sani ko bai sani ba falaloli da fa'idodi da yawa suna zuwa sakamakon gwagwarmaya da wannan tafiyar take yi suna da tarihi ba sa kiran a ba su wani abu sun tafi mitin sun wancan sati taron ba gwamnati ta kira su ba ya kamata kowa ya fahimci haka gwamnati ba ta gayyaci ko mutum da ya cikin su ba su suka zauna suka yi shiri in kana bibiyar ne suke yi musulmin arziki da daga bibiya in ma ba za ka bibiye su ba to kanka zage su sun yi mitin da shugaban kasa a januwari su da shi suka zauna kuma ishu ne namu kuma an samu haske me zaki bai sani ba suka sake mitin a april akwai zama da suka yi a june sai kuma ga wannan zama wannan zaman su suka shirya wa kansu suka ce abu guda biyu dole a ce a ga shugaban kasa akwai matsala abu na farko matsalar tsaro musamman katsina zamfara da sakkwato kusan ba ba harka abubuwa sun yi muni abu na biyu kuma sai tsadar rayuwa dole a ga gwamnati a faɗa mata gaskiya kuma kowa ta so sun gama shirye-shirye kawai sai kuma ga maganar yarjejeniyar samowa wanda a cikin kundin akwai maganar auren jinsi wancan mai surutun ya kamata mutum ya nemi kundin ne ya karanta shafi ne kamar ɗari hudu ba kaɗan inda ka fara yanzu kafin asuba ka yi shafi ɗari da hamsin dama ka iya ɗari gobe ka kare shi amma da wani ko kwafin masu kurin bai da shi suka zauna kawai suna shirye-shiryen tafiya mijin sai ga wannan maganar da a hada da nan da nan aka zauna shafi kusan ɗari hudu aka gama karance kalma kalma gwamnati ta cire wannan ja'irar kalmar da ita ce take haddasa rigima wanda ya haɗa tsakanin daily trust da gwamnatin tarayya rigima har suke tsara su kai ta kotu za mu zuwa kan kalmar shi kenan suka ce to a haɗa suka kira masana suka kira kwararru suka tafi abuja mutum ɗari da talatin duka ƙasar kowane ɓangare na musulmin ƙasar nan an ɗauko wakilci in ban da ƴan shi'a da ƴan kala kasu ban da wa'annan wannan ba san jema ke ne ba san ma yadda suke ba amma duka ɓangarorin an ɗauko wakilci waye ba su wurin kwana gwamnati ba su ba su ko sisi ba a kuɗinsu suka kama hotel waye ba su abinci gwamnati ba ta ba su abinci ba waye ba su kudin mota ba ba su ko sisi ba mun yi magana da wanda ya je tara ranar farko sai da suka yi kusan awa goma sha biyu suna nufin sai wajen asuba suka gama su yanzu suka gama nazarin abin masana suka fitar da abubuwan da za su fitar ba a gama ba kashe gari suka dawo suka kara wajen awa hudu zuwa shida yana ta bacci awa goma sha shida a kai a kan yarjejeniyar samowa kawai suka ɗauki ishu na insecurity suka ɗauki ishu na maganar tsaro a maganar tsadar rayuwa sai suka ce suna son ganin wanda ya kamata su gani sun ga saboda ba su mai ba shugaban kasa shawara a harkokin tsaro sun ga shugaban kwamitin tsaro na senate wani mutumin gombe ba fulatani ne fulatanci ma yake nuhur ba ta ba fulatani ne kaga suna da rawar da za su taka sun ga ministan yada labarai sun ga ministan budget ba gudu kenan sun ga ministan gona kusan ministoci hudu ko biyar suka gani da suka zo suka zauna a kan yarjejeniyar samowa sun tsara ne za su yi magana ce ta ilimi gwamnati suka tashi suka yi bayanan su to ai ku malamai kalmar da kuke cewa akwai ta ku je ku karanta kundin ba ta suka ce dama mu ma ba mu ce da ita ba mun gama karanta kundin daga farko har karshe amma akwai waɗansu ababe waɗanda su ne ababen tsoratarwa wanda muna da ta cewa a kai. Sun gama karanta suka ce akwai ababe waɗanda za su iya jawo wancan abin da muke jin tsoro. Ita gwamnati ne take cewa babu, wasu kalmomi ne wasu haruffa ne guda biyar, wanda za ga su ne daily to suka yi kafsharin a kai, da L, da G, da D, da T, da Q. Wa'annan haruffan guda biyar su ne sabbin haruffan da ake amfani da su kafin a samu development a tsari. Na ji mun yi mitin da Profesor Dogarawa ta su da safi, sai wajen sha ɗaya na dawo garin nan. Yake cewa in kana so kai ba da fassara ta kai tsaye kowa ya gane, kawai LGBT yan zinabi daɗi. Saboda su so suke da ƙarfin bala'i da sun saba ma Allah. In ka ce yan yana wakiltar ƙungiyar lesbian ne, sun sama da shekara ɗari da hamsin suka kafa ƙungiyar sai suka sa mata ƙungiyar 'yan lesbiya ƙungiyar 'yan madugu mace ta auri mace gwamnatoci har na ƙasashen turawa suka yi ta yakar daga baya sai 'yan luwaɗi suka taso sai suka ce muka rika abin a daidai daidai za a cinye mu me zai hana mu haɗa kai su kuma 'yan luwaɗi su suke da harafin G A su da sai ta zama L G sunan ƙungiyar kenan yan luwaɗi da yan maɗigo daga baya sai suka samu yan waɗanda su suna yin duka ne shi saboda tsabar sai ya shiga wuta yana luwaɗi kuma yana zina saboda tsabar sai ta shiga wuta tana duwati tana zina suna sai aka ba su harafin b by sexual duka biyun tana yi biochemistry biodata bio wannan bai bai bai kawai sai to sai suka ce to kuma ku so mu haɗe sai suka zama LCP to shi kenan sai daga ba sai aka samu wasu su kuma waɗanda su Allah ya yi su su ba aka suke so a yi su ba ko bai tuntube su ba su da haka wannan bai musu daidai ba ma to da ka yayi su namiji su ba sa san namiji sai su je sai a yi masa surgery a yi masa aiki sai su zama wace an yi su mace su ba sa san mace sai su je sai a yi masa aiki sai su zama abin nan maza su ne transgender su suke da harafin T sai suka zo sai suka haɗe da ƙungiyar sai suka zama LGBT to zai sai daga baya sai kuma aka samu wasu su kuma su ne suka ɗauki harafin Q su ne waɗanda ko a ce masu Q ko kuma question su kuma su ne waɗanda su ba ma su san har yanzu a inda suke ba mana shi dai ka gan shi nan shi har yanzu bai gama deciding ba namiji ne ko mace shi bai gama shawara ba su suke da kiwo ta ce ku zo tafiyar ta ku ce su ce wannan tafiyar za ta yi daidai da ku suna kike musu ko questioning ko kuma wanda suke da karkatacciyar ɗabi'a to daga baya sai aka samu yan intersex suna suke da ai ba za ka gaba a ƙara ai din amma akwai ta to da ka sai ka ce LGBTQI. I din tana filtar intersex su ne mata maza, ko dai wanda Allah ya halice su a haka ko kuma wanda aka yi musu sojen an yi shi namiji, amma shi daga cewa da ke burge shi kuma mace ko bai so ya bar namijin sai ya haɗa duka ne. To da ka radda ya ga dama sai ya zina da wani, radda ya ga dama sai ya zina da shi. suna ta shi wata na kawai sai ka hango shi a cikin yan mata ya sha gwagwaro shi ne aka aura wata na kuma sai ka hango shi shi ne ya ƙara aure to su ne yahinta su ne ai to daga baya kuma sai aka tsara yan harafin ke su ma suka suka ce tafiyan nan ta mace su ne wanda ake ce masu aromantic ko a sexual su wa'annan yan aromantic su ne waɗanda su a a tsari irin nasu ba su da ra'ayin kowane irin tsari ana ce masu a romantic ana ce masu agenda ana ce masu a sexual shi bai sha'awar mace kuma bai sha'awar namiji kuma bai sha'awar mu'amala da waɗanda su suna sha'awar wannan ko wannan shi ma sai aka ce to su ma su a haɗi to shi ne sai kungiyar ce sai mikin na duniya gaba ɗaya suka ce to kun ga har yanzu ba za a rasa wasu da za su zo su samu ra'ayi irin namu ba to tun da haka ne dan a nuna masa akwai ragowar slot a tsara plus shi ne cikakken sunan kungiyar LGBTQIA plus in kai browser yanzu da hadin da kai an rubuta akan tarihin abu to sai gwamnati wannan yarjejeniyar tun zamanin Buhari ake fafatawa ban tun lokacin Jonathan. 2014 sun kira Jonathan suka ce mashi ya zo ya sa hannu ya karɓa kundin ya duba ya kusa fashewa da kuka yana kirista mabiyi na gaske ba zai sa hannu a wannan dokar ba yana dawowa Najeriya sai maza maza ya sa aka yi doka ta haramta auren jinsi aka kai majalisa aka kakkaɓe ta aka yi maza aka buga masu ta guduma ana kai mashi ya sa hannu da yanzu a Najeriya ta muna da dokar da ta hana auren jinsi. Sun kira Tinubu daga hawan shi shigowar shi gwamnati. Su zo taron a samu a ga yadda za yi. Najeriya ba ta je ba. Wata kusa Najeriya ba ta je ba. Kasashen Afirka da yawa sun je sun ki sa hannu. Amma Najeriya ba ta je ba. Wanda ana kamar kuskure ne. Ya kamata su je ne suke ko ba za su sa hannu ba. a kasashen afirka sun ɗauki agreement sun ta duba suka ce su ba za su yadda ba sai an masa abu na ɗaya dai a cire duk abin da ya saba wa wayannan irin su jinsu jinsu da sauransu na biyu ko da sun sa hannu ya zama da akwai window na cewa a kundin yarjejeniyar mai shafi kusan ɗari hudu in zan iya tuna kamar shafi ɗari uku da saba'in da biyar ko ɗari uku da casa'in da biyar in na abin da zan tura ma wasu mutum zai karanta da ya tara aiki ya ta karanta da biyar za ka tashi ina na ta kan laidi da karantawa da kara turanci ma inda na jira ingilishi to sai suka yi ta kokawa a kan ire-iren waɗannan ababe aka yi ta cirewa sai a ce a cire kaza to turanci ne mu kuma ba ba bayar mu bane sai suka yi ta barin wasu ababe daga cikin abubuwan da suka bari akwai sexual orientation wannan sexual orientation din abubuwa da yawa da suka sa shari'a za su shiga daga ciki babu maganar bambanci tsakanin namiji da mace har gado zai zama ba bambanci sannan idan kana da mata za ka iya kawai ka bar ta a gida ka ce to ga shinkafa da wake na dafa ga riga ta nan a wanke in yara sun dawo a cikin da tafi islamiyya ka je kawo ka zo ka ce ka da ita ka ce ya haka da ce ta bisa tana da yanci kana da yanci kai mutum ne ta mutum ne da mai ka bisa saboda sexual orientation da karkashin wannan kuma yana nan a cikin kundin sannan duk inda bature duk a cikin kundin sun faɗi janda janda so adadi da yawa in bature ce maka janda yanzu da can na ka ce janda za ka abu biyu ake sawa men and female amma yanzu za ka sa men female and order why order ka je cike gobir ka je cike kun ka gani me order wannan LGBTQIA plus su ne to nan ga in dokar aka bari na tarci to kai liman kana zaune kawai sai ga wani namiji ya jawo wani kato namiji ya ce ka daura masa aure in ka ki sai ma ka ka kotu kuma daure ka zai to da yana da yanki wannan abun shine malaman nan suka tafi suka zauna suka tsara suka ce suna son ganin jami'an gwamnati suna da karfi nan da nan sun riba su su waye suka zo aka zauna suka yi bayanan su ga hadarin abun shi abin nan minister budget shi ba gudu kamar yi kuka da yana malamai bayani yana musulmi sai amince da abin da ya sama wajen suka ce duk da haka akwai riba da shi ma ya kai je bayanai har riba yana cewa a karamar kumulla in kuka lura fa ai ba ma inda aka faɗi maganan luwaɗi ba waye lgbt ma sai an cire an ce profesor Muhammad Sani Umar ya bashi wata amsa ta ilimi na ƙarshe Rizo Dogara ce sai da ta fi kowa dole wancan bawan Allah ya shiru mahaddatan ma ta burge su balantana marasa abu shine sai da shi ya gama wata bayanin sai Profesor Sani Umar ya gama ya ce mai girma da bato ai yan luwaɗi ai ba sa faɗin suna har annabi lodi ya gama isar da sako ba su taɓa cewa za su yi luwaɗi ba amsar da suke ba wa in na kala ta alamu ma'anuri ma abin shi adam shi ke nan an buge bakin sanya magana ce sun ayoyi in kuma akwai ba haka mata bai kawo to nan dai abu ya sau zafi kwarai da gaske musulmai malaman nan suka rike wuta akan ba a yadda ba a ƙarshe aka ce wai me kuke so daga ke so abin da suke so shine gaban kasa yadda ya je ya sa hannu ya koma ya ce yan kasar shi ba sa su zaka ya janye aka ce masa ba zai yi ba abu ne mai wahala to yanzu haka da abin ya zafi shine sai aka ce to a sake kwaliti a sake sabon kwaliti malaman tattari da talatin su ba da mutum shida gwamnati za ta ba da mutum shida su ci gaba da zama a abuja ana ci gaba da tattaunawa har sai an samu matsayar da in an dawo faɗa mutane za a yadda da suka kai su bala madogara yake ce mana abinda suka faɗa gwamnati cewa mu ɗari da talatin ne a nan ko da mun yadda bisa kaddarawa wanda har abada ba za mu yadda ba to waɗanda suke bayan mu miliyoyi musulmin ƙasa muna ba ku tabbacin ba za su yadda ba da aka ballantana mu ma ba mu yadda ba to yanzu haka kwamitin na can suna ci gaba da yin mutum shida bangaren mu mutum shida bangaren gwamnati sannan sun tattauna akan matsalolin insecurity sun kuma kawo shawarwari masu kyau wanda ba bukatar ma ka zo kai ta faɗi kuma gwamnati ta sun san inda abin ya zo sa lallai kan gwamnati ta ɗauki mataki a kan insecurity musamman waɗannan jihohi nan ma ka nuna muwa muna fama da shi dan uwa ma da Ismail Sahabi shekaran da aka kama shi da shi da kani suka kashe sarkin bawan tudun wadalar take suka yi watsi da sauran basu kama su ba yanzu haka yana hannu har a ɗazu da muna magana da wani ba su kira ba wanda na ka iya cewa ma an ba fara maganar ma ne za a bayar a nan jihar kaduna gabanin naka je wajen su zamfara sannan wani ke ban labari wani mutum nan wajen tanjimen tanjimen nan sai ya noma buhu na hatsi dubu goma ya faɗa ma wani da muke hire wani babba ne yake ta sai da ya taɓa ce min baki da baki bai da matsalar rayuwa kuma bai shakkar matsalar kuɗi ta digiro mai yana da buhu sama da dubu goma rayuwa kuma mai sauki zokar ta kawai yake yi in an ke ci uban na da ne ai dawa da wake da jiman gyaɗa an gama sai ne sai ka ɗin nuskaɗe sabuwar randa da katin kotu an gama ba faro ba ne amma mutumin nan yanzu sai waye gari bai da abincin da zai ci duk gonakin suna hannun yan ta'adda ya baro kawai ya dawo gari ya zama bakin talaka irin shi sun fi dubu ɗari nawa suka ce dole a yi wani abu mutanen mu na bakar rayuwa ana kwana ba a ci ba yunwa ba ta da hankali sun ga wa gwamnatin maganar da ta kamata ɗazu muke magana na kira wani abokina da ya je nake cewa miliyan sha shidan nan zan samu nawa in ce kai sai an ta zagin yace dan a kuskure akai sun je sai suka dan zauna a tebur mutum shida shida kowane tebur sai aka dan aje abinci duk wanda ya saba zuwa taron gidan gwamnati ya san haka ake riyar sai dai sai an yi in kuka ji za a tara muku abinci daga na sa kyamara a yi ta ɗauka a yi ta ɗauka a yi ta ɗauka da muka je wani taro da azumi na ce ma wani aboki na kaga ni ba na so yi hoto fa da mutanen nan ce ya za a yi kunce mu ita mu biyu muka fito to da ce an ce mu dawo an ce mu dawo sai za a yi kace za mu yi hoto da wuta dole ka yi shi ne ce to ai ka ga yanzu a sai kiyamun da yi eh mu ta ta Allah ta kai foto shi na aboki na an yi foto ni na Allah ya taimaka ina da kyamar ta kone ne ko ta ci wai Allah dai ya taimaka sai ba ta gida wani zai biyo ka yace gaba ki nai ko ba ba ko kuma ba ko kuma ya maka abin da bakar magana kira an fasa sai aka tara sai wannan abincin da aka tattasa duk wanda yake zuwa gidan gwamnati abincin da halibin abinci za a baku mai mahimmar tsiya sai a cila maku ruwan sanyi sai ku suke ta bacci sai shi ne wannan hotunan tun suna wurin aka fara sai mai dan shashi da shida wanda aka ba ko sisi ba sallame su ba a ba su wani abu ba don haka suka tattauna kan matsalar insecurity da matsalar tsadar rayuwa da haka waɗannan abubuwa guda uku su suka rike waɗancan mutane guda shida in ka bi sunayen waɗanda suka zauna a can kai ka san za su yi abin da ya kamata wasu san waye professor Salisu Shehu wanda ya jagoranci mukabalar Abdul Jabbar wanda ma ba su san shi ba kafin nan a wannan tattauna da sun san kowa yi amma ba ka san shi ba kaje ka bincika kowa yanzu haka biki ne amma akan harkokin addini baka isa ya daga maka kafa ba baka isa ba akwai Dr. Bashir Ali Umar Imam Al-Furqan yana can yana cikin masu tattaunawar akwai Professor MD Umar wani babban lauya a nan malami kuma a fakultiyar law ya yi darakta a fil yana can akwai Professor Mansur Ibrahim Umar ne ban da shi ban da Professor Mansur Ibrahim Sokoto akwai wani Professor Mansur dan nan Zaria ne amma farfesa ne a zo a dan kotu gwani ne kwarai da gaske kuma yana da kishi za ka su aka baro suna wakiltar yana ta ana tattaunawa ko da su wani ke ce mana sun yi waya da ɗaya daga cikin su tattaunawa na ta tafiya dukka dan al'ummar ake yi su duka ba wanda tsadar rayuwar nan ke tabawa in baka san su ba ka je ka bincika amma kawai sai mutum ya zauna na ciki ba qur'anin ba hadisin ba fiqhun ba kudin kuma kuma yana kaki yasa wani malami yake cewa wanda suke cewa in ya hau mimbari za su ya kirya sandan nan da kage ya rike da mujiza ku zai rinta annabi Musa shi mala albanin gombe kuma yake cewa kafin ya fito shi duk juma'a sai exercise saboda niyya ce wallahi in ka tinta ne maka tokari daya sai ma kafin saura sai sai an dan tsalle nake yin zan fito saboda maganin miyagu to da ka inda wanda ya shirya ita na fara ka mutu dangane da zanga-zanga kwata-kwata ba a tattauna maganin zanga-zanga ba su ba ita kai ba gwamnati ma ba ta yi masa magana su yi wa talakawa magana suna yi zanga-zanga ba ta a cikin ajanda ka ji abin da yake su harkar yadda kuma lallai insha Allah sai sun yi nasara na biyu tsadar rayuwa shi ma muna fatar su yi nasara lallai gwamnati ce wani abu sannan ga insecurity musamman waɗannan jihohin da abin ya tsananta ake kawo mutane ake kaza ake kaza ake kaza to kaga wannan shine hakika na abin da ya faru to da bai kamata mutum ya zo ya rika fatar abin da bai sani ba ya kamata mutum ya rika in baka sani ba sai ka tambaya akwai waɗanda suka jajje za ka iya neman su ko kuma ka nemi wanda za su iya haɗa ka da su ko ni ko zai haɗa ka da wasu in kira ni ma haɗa ka je har gida ka zauna sai maka bayanin me ya faru akan idan su aka yi komai wasu ma sun yi maganganu Profesor Ahmad Bello Dogarawa yana cikin taron ranar Alhamis ya taso ya zo yi limanci a IGN ran asabar ya koma aka ci gaba da taron nawa aka baki na mai nawa aka baki sallar juma'a bakwai da dawo da shi wata ma hudu ma yace an zazzage su galiban masu wannan abin da ga akwai jahilci ce kuma ra'ayin siyasa mara amfani in ka yana zagin malami sai ka kalla jam'iyyar shi malamin kuma bai ce ai dan jam'iyyar shi ba shekaran jiya nake faɗa ma wani yake cewa ai malaman nan ai zai iya yiwa an ba su kuɗin da nake miki na rance da Allah ba a bayar ba tun ma magana da kowa a ciki ba balantana na ji daga bakunan mutane biyu kunni na da bakin cewa ba a bayar ba na rance miki da Allah ba a bayar ba sai nake ce miki amma sai kana yi ne saboda dan takararka shine nake ce miki shi wanda kake fasan saboda shi sun kuma haɗe da malaman har wanda suka ce kar a yi in suka haɗu haka yake dunkula hannu yana gaishe su su sa mai albarka kai kuma nan a ƙasa bawan bawan shi kuma a sama sun daidaita don shi ya san me rayuwa ko ba dole bane dan kana ga dan takara in ya ci zai maka wani abu nawa akai ba an mutane komai ba galiban ma siyasa ta gaji wanda bai wahala ba ya cikin ta yana can yana wani digiri a waje kawai sai a kira shi a ce ya dawo a baki advisor ko kuma nan da kuka yi ta wahala kuka tura mota ta tsallake rafi sai waye sai waye kuka haɗa tsalla jam'i ma mun kun sunan cewa gane shi kawai ba muna nan wata na muna muna taro ko sun sai suka yi taro a nan muna kallo suka shigo suka yi azahar suka yi la'asar suka yi magariba suka buga isha wanda muke taron sun gani wanda ya karba ko karba ba mu da ke ruwan su kuma har da mutanen mu ana kaɗi kuma da yake har yanzu ko ko mashin wani bai canza ba irin mai arhan nan ba kama suna shi ya san kai kuma wanda ba san me aka yi ba suna nan su suka ta abu wani ma jam'iyyar adawa ya yake shi amma ya kira ke ce ka dawo jam'iyyar mu aka ba shi gida aka ba shi mota aka ba shi abinci ne da kai mutum zai zaga kamar yadda annabi Hassan al-Basri da sauran malamai suke cewa karka taba naman malamai ba za a gama lafiya ba na ɗaya dai wannan aikin shi suke yi ko muraji'a da bita da sauransu ake shi mutane yayi kuma da wannan gwagwarmayar da ake kuma gwamnatin kusan su kaɗai ta rage suna da dama dan siyasar da kake ta mafaɗa wani bakin magana take da shi indulu ne ya faɗa ba gaskiyar ya faɗa ba suka tsige shi wannan maganar da malamai suka yi ja in ja suka yi turjiya da gwamnati da wani mai mukamin siyasa ne sai ya riga rana faduwa ma kuma da suka dawo lafiya a kawo su kawo sai constitution kake da shi haddasa na a cikin mitin ka ya haddace kai iya ma surar ka haddace shi duka constitution din har duka sun ayi amendin da bayan amendin in ma za a yi wani amendin din yana jira kuma ga qur'ani ka matsa zubo ayoyi sai gani sai hangi suna gaskiya mutane ya rika kiyaye baki a kyautata harshe mutum yin haka kan shi zai ma amfani in mutum in mutane da za su samu wannan littafin ni'imar haihuwa da hakkokin ƴaƴa a musulunci na Professor Ahmad Bello Dogarawa ya tattauna akan wannan LGBTQIA plus tun daga shafi na ɗari da hamsin da tara har zuwa shafi kusan ɗari da saba'in da biyar. littafin kwanan nan aka sake buga shi ya fito ban san ko ya shiga kasuwa sosai ba amma ina ganin iya ba da aro mutum ya fito kuɗi ko iya wurin ka karanta balanta na kuma ma mai haihuwa da sauran kana da bukatar littafin da littafin dan gajere ne haka bai fi dan wannan ba aka ta kokarin aka tuntube shi ya kokari dai ya sake haɓaka shi yana cikin wanda muka yi ta bibiya da ni da akwai malam fatima ali shi ne jagoran abin an ba ni na yi review lokacin da aka zo ana maganin gyara ya ce to sai an samu wanda zai zai review din wancan sannan a bashi ya kara abin da zai kara haka ban na yi wajen wata hudu ni ma ina yi inda kaɗan kaɗan ne wani lokaci za ka yi sati ba ka yi shafi ko ɗaya ba kusa nan ka samu sha ka yi shafi biyar shida da a gama shi ne ga littafin ya fito yanzu ya tattauna akan dokar yancin ƴaƴa da ya gama ta ya kawo LGBT ya tattauna a kai da kuma sai ya samu littafin zai iya samun haske kwarai da gaske sannan ya bayar da adiresis da littafai da aka wallafa kan wannan jajirin tsari wanda zai buɗe maka ido ka fahimci wannan abun na abin da malamai sun fahimce shi sun sama da shekara bakwai Allah ya samu gaci wa alaikum assalam ai mun yi magana yan ɗin da in ka samu wannan in ka samu wannan duk za ta ɗaka kan kana zuwa ma kai ka shiga google kawai ka sa meaning of lgbtqia plus duk da zai baka har da tarihin abin yadda ta taso masu abin kasashen da suka yadda da makamantansu ai ba sa boyewa sun shiga duniya ma da wannan shi ne darasinmu kuma na shida za mu tashi a sabon fasali na gawabisun wa adabul bayri wasu ka'idoji da kuma ladubban ciniki fasalin da zai magana akan wasu ka'idoji da kuma ladubba na ciniki lokacin da zan saya ko zan sayar akwai abin da ya kamata in kiyaye sannan akwai dadadin da ya kamata in kiyaye ni a matsayina na ɗan kasuwa mai sayarwa ko a matsayina na ɗan kasuwa mai saye kowa ɗan kasuwa ne da mai saye da mai sayarwa yace inna lil bai'i dawabita wa adaban jalila lallai kasuwanci yana da ka'idoji kuma yana da ladubba masu girma min har wajibu daga ciki akwai ka'idoji da ladubba na wajibi wa min hal mustahabbu daga ciki akwai ka'idoji da ladubba na mustahabbi kaga duka biyun ya kamata mutum yayi dallat alaiha nususul kitabi was sunnah nassoshi na ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka sun tabbatar da haka yan baki an ya tahalla biha kullu muslimin ya kamata ko ya wajaba kowane musulmi ya yi ado da waɗannan ladubba ya yi ado da waɗannan ƙa'idoji wani musulmi wanda an'amallahu alaihi littijara Allah ya mace ni'imar shiga harkar kasuwanci ni'ima ce ni'ima ce yace wal bai'i wal shira'i da wanda Allah ya azarta yayi wa ni'ima da baiwa ta ya sayar in ka dan ce zo ka sayi kaya na kana ma da kayan da zaka sayar ne in ka dan ce ni ko man wancan madan kana ma da kudin da zaka saya ne a wurin nan bai da kama sayar din wala sana ya samu abin da zai sayi saboda ka dukkan da gidanka a shago kana cewa ni ko maka siyo wata daya ya kamata ka gode wa Allah wa in ta'uddu ni'am abinna da in shakartum la azidannakum dan da ya kara maka minha daga cikin waɗannan sharuɗa daga cikin waɗannan ka'idoci da kuma waɗannan ladubba shine iltizamu sidqi ana so mutum ya lazimci gaskiya duk sadda za ka yi mu'amalar kasuwanci ka lazimci gaskiya mana kai ne mai sayarwa ka faɗi gaskiyar al'amari wannan abin da ka kasa wannan kayan da ka kasa ba da su ake arziki ba arzikin na wurin Allah arzikin na nan a wurin Allah so da dama za ka ga manomi bai yi arziki ba mai roro a gonar ya yi arziki ko wanda za ka zo ya ce mai gida an gama aikin abin nan ne ɗan raugar nan muke so sai ce kwace sai tattara yan raugarka sai an fara tashi hajji ta ce mai raugarka ne ya biya hajji kai kuma ko rakiya ba zai je ka ba dan baka yi kuma da ya rakiya ba wai Allah ya haka to Allah ba a tambaye shi da me kai shiru kawai al'amarin Allah ne wai dan roran rauka ya tafi hajji mai gonar muna Najeriya a tare to a wurin kaga kenan ba abin da ka samu bane abin na wurin Allah to kai ne da'a mana shi kuma da yake ta sallama Allah baya ba da abin da ke hannun shi sai an maki da yace to me me saye ko me sayarwa ya lissanci gaskiya ya tabbata cikin hadisi an Isma'il ibn Ubay ibn Rifa'a an hadisi an jaddi Rifa'a takat Rifa'a ibn Rafi'in kenan ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da ya rasu hijira da shekara ta 41 قال yake cewa farajina ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah tira da ninkin Allah tabbata gare shi fa idan nasu yatabaya'una bukratan sai ga mutane suna hada hadar kasuwanci da sassafe kasa akwai albarka a hada hadar kasuwancin safe ko manomi mai sammaku ya ta haɓaka da wuri kawai sai fana da'u annabi ya ga yan kasuwa da sassa jama'a an fara hada-hada sai ya kwallara musu kira ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku gamayyar yan kasuwa falamma rafa'u absarahu da suka dago idanuwansu wa maddu a'naqahu suka mika wuyoyinsu irin mutum ka sake din nan ta ina ne yake kira wane ne yake kira mene za a yi ya kaza ya kaza fada sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci so riga sun sami natsuwa hankalinsu ya dawo cikinsu sosai shine sai yake ce masu inna tujjara lallai su ƴan kasuwa yub'asuna yawmal qiyama za a tashe su a ranar alkiyama mun je ranar lahira kenan tujjara a matsayin fajare duk ƴan kasuwa fajare za a tashe su sai wasu da za a ce kaga at-tujjaru al-fujjaru yasa wani an ga wata raki ta at-tujjaru humul fujjaru yan kasuwa su ne fajiran duniya ya wani lokaci duk daga karkashin su take to sai ya faɗa ka'idojin da za su fitar da ɗan kasuwa daga fadirci kaga bai hana fashi kasuwancin bayi amma ga abin da zai fitar da mutum ya ce illa manin dafa sai wanda ya ji tsoron Allah nan ce manittaka ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ta yadda ya yi ne ta yadda ya rika kiyaye abinda ke kaiwa da komowa na magudi na haɗinci na biyana na wane ne na wane ne shi ya kiyaye irin wannan ta ce la manittaka kenan wa barra sai kuma wanda ya zama ya yi da'a shine man ahsana ila nasi fi tijarati shine man barna fi tijara wanda kasuwancin shi ya zama abin albarka ga mutane suna tauri za su tafi wajen gari sai da akwai kayan anan ya siyar musu ba har ya samu riba ba amma ya taimake su sai wanda in kayan ba su da kyau zai masa bayani shine wasa daga kuma kuma ya rika faɗar gaskiya waɗannan su ne rukunai guda uku na ka'idojin kasuwancin da ɗan kasuwar zai zama ɗan aljanna idan ya saba ma wannan ya zama yana kasuwanci babu takawa shi burin shi kawai riba ya cuci mutane ya yi wa mutane karya sannan ya koye ka aibin kaya sannan ya zama baya yin kasuwancin dan al'umma dan kanshi kawai yake yi ya tara dukiya ya yi kaza ya yi kaza ta ce wannan ya riga ya fita daga da'ira ta yadda ya kamata ya kasance wasu malamai suka ce illa man ittaqallaha sai wanda ya ji tsoron Allah shine bi allam yartakib kabir bi allam yartakib kabiratan wala sabiratan min jishin wa khiyana wanda ya ji tsoron Allah shine wanda bai aikata karamin zunubi da babban zunubi a kasuwanci ba har kananan laifi yana kiyayewa sannan baya maguri baya ha'inci wa barrafa suka ce shi kuma wa barra shine wa barra fi imanihi ya zama na mai da'a ga Allah ne a cikin tsantsar imani wa sadaka wa sadaka fi yaminihi wa fi sa'iri kalamihi ya rika fadar gaskiya a rantsuwar da zai yi in mata kama su yayin rantsuwar kuma ya rika fadar gaskiya a sauran maganganun shi yana yanzu idan ka samu ɗan kasuwa ya rufe shago an tashi kasuwanci ko kuma yau bai je ba sai kuka zauna a ƙarƙashin bishiya ana hira sai ya shimfiɗa ƙarya wannan ɗan kasuwan ɗan wuta ne ba wai sai ya kasu karyar a kasuwanci ba karyar a wajen kasuwancin ma halaka ne dan daga nan ake koyo nan ne elementary in yana yi a nan kuma sai ta je shago tun ana ya kananan kaya da karamar riba sai a fara shiga manyan kaya daga nan sai a fara karyar inganci alhali babu a fara karyar girma alhali karami wa'annan su ne sharuɗan da mutum zai kiyaye illa man ittaqa wa barra wa sadaqa wannan hadisi yace rawahu ibn maja al-imam ibn maja ya fitar da shi a cikin sunan shi da ka hadisi ne ingantacce كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم اجتناب الحلف مطلقا برن رنسوا قوة إلي kada mutum ya rika rantsuwa ko da ta gaskiya ce wadda za ta taimake shi ya sai da kayan shi wallahi kayan nan dukka wannan ni kadai nake da shi kuma wallahi haka ne wace dogaran ka bacci ya gama zagayawa mana zai dawo wajenka kuma daban kwado baya hawa sama to ba a so mutum san ka ya rika rantsuwa akhraj al buhari buhari wa muslim al imam bukhari da muslim sun fitar annabi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi da da insha Allah tabbata gari shi yake cewa al hadifu ita rantsuwa manfaqatul lisila rantsuwa da ka gani tana karar da kaya nan ce manfaka shi kenan abin da ake nufi rantsuwa lallai tana sa ɗan kasuwa ya maza ya sai da kayan shi so da mutanenmu suna saurin yadda in ka jinjinu ga Allah kuma haka yi ake su wallahi kayan nan ne kyau ne wallahi ba ba bayan da za ka same shi wallahi yana da inganci wallahi farashin nan da na faɗa maka duk kasuwa ni kaɗai za ka samu rere wallahi kayan nan duk sun tashi a kasuwa kuma duk gaskiya ne sai mutum ce to ni ma ban guda goma ni ma samun goma ni da sai kaya sun kare sannan ya ce lallai kamin kana rantsuwa kayan ka za su kare sannan mamhaqatin lil baraka amma za su share albarkar ka kafin ka ankara dan kasuwa ya zama tarihi ba jarin ya dawo abin sosai ina albarkar ba ta ina kayan ba wasu ma da wani suka ce manfaka masu ciyar da kayan ne masu cinye kayan ne amma dai wancan din mafaka shine mai sa a sayar da kayan ne mutum zai samu sa'a sai ga 'yan kasuwa da yawa sun zo sun saye mutum ya koma gida al'amura sun ci gaban mashi da gudana to sai abu na uku ijtinabu alhalifil kadi saurace wa rantsuwar ƙarya mutum ya saurace wa rantsuwar ƙarya kaga wacce rantsuwa mutlaqan ko da ta gaskiya ce in kana kasuwanci kada ka rika rantsuwa to nan kuma rantsuwar karya wanda ka ga ita ma ta shahara ba ana yawan yi wani zai rantse maka da Allah wallahi ni ma ban same sa haka ba ya siyo naira dubu goma a ya siyo naira dubu takwas sai kuma ka taya mashi goma ya ce wallahi tallahi shi ma a haka ya samu yanzu ka ga zai ka ce to wane ka ga dai dan tsora min koma ne ya samu sai ka ce na fi tsora maka ɗari biyar saboda tsafar iya yaudara suke Allah ya masu albarka ya ci dubu biyar ɗari biyar da kai zai ja ka biyun ka a lahira kar ka ma da fice ka kawai ka rike hidimar ka ba ka tan layin sa ba ana zuwa lahira ka daga Allah ne shi ne ba sai a tuna maka kyaftin sai ya dawo kuma ba dubu biyun a lokacin ba buhun ko ba gidan ko ba fidan kawai sai a ce to a tun gudu sallace ta dubu biyu a baka ce ya haka ce hakan ce nan ba rantsuwar ƙarya kafin ya ce man nawa yake a hannun ya ce malam bai ciniki kawai har kai duka fada in ka fahimci mugu ne ka ga manin yaje ka kasu sai kara maka naira ɗari da ashirin ma dan kaɗan zai kara maka sai ce maka ai ita riba albarkar ake mawa yi kai ma wajen saya ai albarkar ake mawa amma ka mace ne da yawa yace an abi zar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga sayyidina abi zar daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace salatatu mutane uku eh jinsin mutane uku nan ba wai ana nufin kwaya mutum uku kawai ba jinsin mutane uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai magana da su ba a ranar alkiyama kuma ranar alkiyama Allah ya yi mata wani irin tsari da Allah zai rika magana da mu mutane shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum Allah zai gana da shi sai masu bayyana sabo zai yafe ma kowa sai masu bayyana sabo Allah zai kira kai ce to ka san kai man kaza kai man kaza kai man kaza ya tattauna da kai yayi maka maganganu da Allah din na san nayi sai to je ka sai da ka rufa a can nan ma na rufa ma je ka na ya waɗannan mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba alamar tabewa kenan tun a filin alkiyama wala yanzuru ilaihim ko kallon su ba zai yi ba ina je gidan gwamnati yalla bai ko kallo na bai yi ba ta ɓaci kuwa to Allah ko kallon su ba zai yi ba sannan wala yuzakihim sannan ba zai tsarkake su ba irin ya yafe musu ko ya rage musu zunubi ko ya tsara masa lada ko ya masa afuwa ko ya daga darajar su a aljanna ko ya sassauta masa azaba duk kun zai masa ba sannan wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi qala faqara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talata miraran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan jumla har sai da maimaita su kana Abu Dharr sai Abu Dharr yake cewa khabu wa khasiru kai Rasulullah mutanen ko sun tabe sun yi asara kaga hikima ko kaga bai ce man kum ya Rasulullah sai da yake fida da alamun yana so yi khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah sai ne yake mashi al-musbil mai sakin tufa ya wuce idan sawa ko kallon shi Allah ba zai yi ba ko ba ya tazartin shi ko kallon shi ba za yi ba al-musbil wannan riwaya na ɗaya daga cikin riwaya da ta raba wasu gaddamomi sosai a ce al-musbil izaro sai ce to kaga ni ma ya fi aka ce banda wando to nan musbil ko ya kace kuma ka sa alif da la in can ka ce mayafi ne to nan ko me ya kace ko ba ta ma zo ce wani wannan addalil ahadi ce je ka kawo hadisi dalilai kawai almubiru wal mannan da mai gori ni wa mutane abu ya ta gori ko in social media ko an za a baka masu yan dan waigo kaga rana ta faɗi hotunan ka sun kara da social media ko kuma wani ya baka ya fito ya ta maka gori a gan kiran nan fa ni na bashi mudin dawa amma ka duba ko sallama bai yi ba ai shikenan kawai kai ka tashi yi ya sa wai laraba suke ta aliyu ibn abi talib ko da jallawa ne yake ta la tanki hulman nana kar ka auri mace mai gudu kace sun ta dan cika maka tefa ne ka dan samu akasi yanayi ya dan shafe ka wata yayi nisa za ta yi maka gori in ka gano irin da ka ka a tsara ka gane uwarta eh ka ka sa SSS da sai ko maka mama ai maman korin bala'i kace masa kai shawara auren nan ka fasa makaranta za ka koma a Cuba nan ta ba a jimi da kasashen waje su ji kawai bot mata da mata da ce sun cika gori yanzu ya sa wani wai da ya ci bashi ta wai gare ki ta waje ya ci bashi eh can waje iyaka kai shi gun mai anguwa ko gun police station ko amma ita kuma gori gori sai ka zo kana cikin ci ya kamata a rika lissafi ne kana a fara ci ka dawo da shi to sai ma za a yi ne wai da zuke wai kuma talakuci ne ta akwai su sai fita ya tuba shi don ba za a mai gori ba to na gaba wal munafiqu silatahu ko wal munfiqu silatahu da wanda yake karar da kayan sayarwar shi nan da nan kaga kayan shi sun kare ya sayar bil halif bil kadib da rantsuwar ƙarya wallahi kayan nan na da kyau kai tattarewa kakai da suka yi maka kyau da sauransu ne ta rantsuwa irin wannan mutumin shine na uku wanda Allah ba zai magana da su ba a ranar kiyama wannan hadisi yana nan cikin sayyid muslim Na uku istinabu da kish, kauna cewa magudi, ba a san magudi. Kaga wannan magudin ya shiga ko'ina har masu waina na magudi. Masu kosai ma an ce da waken ne ya tsada suna dan hada da garin waken soya ne ko? Ko garin masara ke sa? Garin masara ne ko? masu warama sai su samu tuwo tuwon jiya kawai sai sai sai su loda a wara wanda kai inda ka san da tuwon amai za ka yi amma inda baka sani ba baka san sirra abu ba ya ka iya ka je bayan gidan giya masu manja wani dangarura da ka da kun haɗa ido za ka cikin cikin ka ta yi tun ba da shi kake ja wani jawo haka wannan bai masu imani kenan har bula- har ma injin oil akwai masu garawa da injin oil rigin kasuwa ya kwamiti a samu gwanaye in suka ɗan ci abinci suka gano ko kuma a rika sa kyamarori ko cctv a kitchen da ana monitor a injin yayi yawa ga masu shinkafa ta rana nake tambayan a can masu sai da shinkafa waye ba ta jikawa haka ce sai dai mai dama dama wai sai dai wanda ba ta kawa da yawa amma kusan ba wacce ba ta kawa sai kai masu imanin su ne suke sa ɗan kaɗa ya na ji sandan shi dan shi ruwa ne amma ba yawa magudi ne magudi ne yanzu shinkafa ba ana an koma sayan kilo ba sannan muke magana da wani danci ba wani ke cewa ai maguni su ma ya shigo kawai yanzu in ka in ka- in wani kamfani suka baka odar shinkafa buhu dubu in kana so ku wanye da kamfanin lafiya duk buhun da ka siya ka sassage ka tona sannan ka mayar ka ɗinki amma ba sa za ta cimma rabin bulo a ciki eh wajen kilo goma ko kilo bakwai na bulo kuma tunda tunda buhun dama za a dora ne ya zuba shinkafa kilo saba'in sai ƙara bulo kilo goma sai shinkafa ta banan kilo tamanin sai a rubuta kilo tamanin sai biya shi in ka kai kamfani in ba kai sa abin ka duba ba za su ƙara sayan kayan ka ba kai kuma ka tashi aiki a kasuwanci masu auduga yana kowa ya san ana yin haka ana jikawa ana sa duwatsu ana sa yan rodina wajen ta ɗan ƙara nauyi kusan ko ina ka leƙa masu yadi zai zai gwada maka haka inci talatin da shida shi ne yadi lokacin da zai saki tiftin ta lokacin zai dawo baya kai kana hango shi a basa zai kuwa mallaga a can zai yanka maka shi ne sai ka kawo mace da sai a ce maka ba zai isa ba ko kuma wani in ya tashi in ya ja haka farko so zai ja yadi nawa kake zaka yadi ba na yara ne yadi ashirin da biyar nake so shi ke nan kawai sai sai sai tsaya a inci talatin da hudu ya rage maka inci biyu inci biyu so ashirin da biyar inci hamsin kusan yadi ɗaya da rabi to do mutum sai ya kiyaye wannan shine yake ta nabi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala subrati ta'amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce tarin abinci irin yadda zaka ma sai da haƙi sun zuzzuba shi haka a kwano ko buhu ya yi tsinin nan kawai sai ya wuce annabi na zuwa sallallahu alaihi wasallam fa ada kada yada hufiha sai ya saka hannun shi a cikin abincin fa na nat asabi'uhu balala sai kan yatsun shi suka samu lema kaga ruwan kadan aka sa kawai sai ya ji hannun shi nan kan yan yatsu sun yi sanyi fa kada sai wai gwace ma hada ya sahiba sa'am menene wannan yare a riki haba ma da mai awu me ya faru kada sai mutumin ka san wanda ya kware a cuta tambaya goma amsa goma nan take sai cewa ne da asabat ustamau ya rasulullah ila da gaske ne ai ya rasulullah ai ruwan sama akai shine sai ya jika hatsin kafin in dauki kan kaman ya sha ko da ne bai ce mishi afala ja'altahu fawqa sa'ani kay yarahu an-nas dan ne baka fito da jikakken ka sa shi a sama ba dan me saye ya gani za ta fi sallah ruwa ya goce irin na kakan nan sha ya jika maka kwandon garin rogo sai ka ciro na kasa jikakken sai ka sa shi a sama kuma idan ya bushe ba to duk wanda ya zo sai sai kai mai bayani wannan ya ji keren nan amma mun shanya ya bushe a baka tunda yana in ya jike ya bushe akwai magana in ka tsara jika shi ba zai kai na farko ba to sai sai kai mai bayani in kai gum jikki ne rishi ne to duk sai an kiyaye shi ne sai ya ce don me baka sa shi a saman abincin ba don mutane su gani mana gasha falai minni duk wanda ya yi maguɗi a hada-hada irin wannan ko da lahira ba shi tare da ni yanzu lokacin da ake zuwa a gaman dan Allah sallallahu alaihi wasallam a shiga tawagar shi yayi ceto shi wannan mutum ba zai gan shi ba ba za a cece shi ba dan yayi wa mutane ha'inci yayi wa mutane magudi yayi ci da haƙƙin wasu sannan ranar lahira za a ta fito masa da haƙƙin wannan ya zama cikin mafi suna kenan ke kai lokacin da kai kasuwanci ka cuciwa ne ka cuciwa ne ka cuciwa ne ka cuciwa ne ka cuciwa ne ku zo a fitar muku da haƙƙokinku sannan sai da shi ko me ya rage mashi kila ma kafin a gama fitar da wanda ya cuta ladar ta kare sai kuma a zo a fara fitar da mutane da zunubansu a rago zunubin salo da mutum sun ma kulkiya ko sun ma yusra hufin nar kamar da Imam Malik ya ce sai a wurga mutum a wuta to wannan shine ladabi a ko ka'ida ta hudu ko ladabi na hudu da ya wajaba dan kasuwa ya kiyaye ai kokari a kiyaye kishu kai gaskiya kai adalci idan mace kunu take yi ta saba yin na gero mutane na zuwa taron nan sai ta yi na dauro sai ta yi bayani da ko wanda yana shan kunun gero baya shan na dauro kuma dole sai ta yi bayani radda ta hada da dawa shi ma sai ta yi bayani in tana da shago sai ta yi maza ta buga kasuwar takarda sai ta yi maza ta manna yau kunun an dan hada da dawa gero kashi tamanin da biyar dawa kashi sha biyar yau kunun namu na dauro ne ba na gero ba ne yau wainar namu akwai tuwon jiya duk sai an yi bayani wani zai ce ni yanzu ba na dizan ci inda nake son tuwo ga tuwo a waina tuwo in wanke nan to duk sai sai bayani ko kuma ta da wani ya kan mutane bayani tana biyan shi a wata duk wanda ya zame za ka siya waina a akwai tuwon jiya amma da kuma ya ka gano gaskiya kake sai ka mutane farko dai za a ɗan gugu amma za a dawo daɗi na da shagon wani shi zai faɗa maka gaskiya zai faɗa maka gaskiya sannan shi ɗan kasuwa yana so ya kauce wa maguɗi duk abin da ba zai faranta ran mai saye ba in ya sai kayanka ko ya nemi bayani ko da ya nema ba sai kai mashi abubuwa na fasan ne wanda su ba su da alaka da inganta abin su ne ba abin nan ba amma duk abin da in ta bayyana me sai zai ci ba daɗi to dole ka bayyana mashi sai mai tilla tilla Allah ya sa mu dace na saboda ne lokaci sai mu dakata nan abin da yake nuna yana wallahi da kusun da kike Allah shari ka tsaya naka Allah kuma alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum